عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وثناء فإنك يا ياسر طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أورد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين shugabin asul wa'il ba su ƙare ba muka tashi daga karatu tullin mai ƙaton ciki bayan haka ko bayan wannan su miyagun sunaye zane mun shi shege ne an kara zamalin wani wato daga kai da yake yi yana karyata ayoyin allah yana karyata manzon allah sallallahu alaihi wasallam wai don dai an kara zamani wai don shi mai dukiya ne wa manina da yaya yadda yake takama ya sa yake karyata ayoyin ko yake karyata manzonmu za su zai alai ayatuna kan karanta masa ayoyin kwayoyin alkurani kada zai ce a sadiru lawari wannan ai tatsuniyoyi ne rubuce-rubuce irin na mutan da muhammad yake zaba ana rubuta masa yana karanta mutane sannan sai wahuwa da alkurkuru wannan sunaye da muka ba shi duka idan ba su ganar da koshi ba za ku gane sanazin muhu da sannu za mu yi masa alama alkurro mai kan hancinsa ranar badar an ji masa ciwo hanci ya zama shi ne alamarsa
إنا بلوناهم كما
بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا إذا اقسموا ليكرمنها مسبحين مجربين kafiran makka da wala'in kafir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin bala'in da muka yi wa mabuta wannan gonar da kowa ya santa gona ce a yaman kusa da sana'a tsakaninsu da sana'a bai fi miliyan fi a kilomita bakwai ba tsakanin sana'a da wannan wurin asabar yanar da zaka samu da ya zirmun na amurbe domin tsoron su ne wani wani wani dattijo ne mai gona mai kayan abinci da yawa a gonar don ran da za a fi girbi ko ran da za a yanki da dibinan da inamin da abubuwan da ake dasa a gonar miskinai da fakirai suka je ana ba su to da ya mutu zai yayan da suka ce to mu dai nan abin da baba yake yi nan mu ba za mu yi ba a lokacin sa iyalai masu da yawa yanzu ku iyalan mu sun yi yawa ya kamata ran da za mu yanke dibinan mu kar mu sanar da kowa ma balle miskinai da fakirai su cika mana wuri su zai suna neman a ba su wanda ba mu ke ba su su garan zai da ya silimun na za su yanke gonar musu bishi ne da sami lokacin da kowa bai tashi ba ولا يستثنون فطرف عليها طائف من ربك وهم نائمون ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون sun faɗi wannan ne ba su yi istina'i ba ba su ce sai dai rabon miskinai da rabon fakirai ba ko ko sun rantse ba su allaka rantsuwar da wani istina'i ba wani abu ne ya haɗa haifin min rabbika sai wani abu mai zagawa wato mai tafiyar dare ɗa'ifin min rabbika bala'i daga ubangijinka ya ziyarci gonar wa ulayi muna tari su suna bacci wai ga mun da safi tashi sai gurar sai Allah ya yi ko bala'i wuta ta zo ta kona gonar gaba da ba su ba ta saribi sai ta zama kamar gonar da aka riga aka girbe ba wanda kai gani a wurin sai duhu
فتنادوا مصبحين
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ نُودُوا إِلَى حَرْثِكُمْ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فأصبحت كالسريم في إجزاء وهون أكجيوي فأقوم أيها الرسول وتنادوا ذلك الذكرى يونس مسبحين تسابي فتنادوا من أول الذكرى يونس ونبدو ويسمكوا إلى أرسكم ويسمكوا ذوى غونر إن كنتم سائمين إن لا تجربوا غونر لا سباحي لوكة تفكيرين ومسكيني ومجاهبة
أن فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على أرض قادرين أنودوا أنا أرسلكم وإن كنتم سارق وانطلقوا سيدك تبي وهم يتخافتون سنة رأى بسكي ولا أشكال لنا الناس ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين karku yadda ko miskini da ya shigo muku gona ko miskini guda da karku bari ya shigo gona a yau ma yau ba kan kwanakin ba ka ba ba ga daunin suka yi sammako har da hargowa da hanawa adiri da suna da ikon su bayar kamar da wasu ke bayarwa amma ba su yi haka ba sai suka hana فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون
suna da wuya sai suka suka suka shiga wurin gonar sai suka ga duhu ba mu gona suka ji a ko mun bace hanyar gonar ne muka dauki wata hanya nan ba gonar ba ce ta zama wuri sai duhu kawai ba komai a gona wanzaran goma da kama nuna suna koyi murya suna ce allah ya dubara na ne yawa ne ku miskin kada ya karku ya ta wani miskini yau ya shigo muku wannan gona fagadau ala harbin sai suka yi zambako ala harbin kadiri na suna masu iko bayarwa sai suka yi zambako na hanawa bayan fara hawa sai suka gonar yayin da suka ga gonar ne ƙaruwar na da zarar mu ba ce hanyar gonar ba hanyar gonar ba ne bayan na numa haruwa kukurin suka ce ai mun bace hanyar gonar ne wani ce a'a Allah ne ya haramta mana samun wani wani wani abu gonar amma hanyar kan ita ce hanyar gonar nan gonar ne gonar قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم أنا أقول لكم لولا تسبحون wannan ba bala'i ne ya zo daga Allah ai lokacin da kowa ne ya kawo shawara mu yi haka din kare miskinai da bakirai su samu na ce a'a kar mu yi haka mu istisna'i mu ce banda bakirai da miskinai a mu istisna'i mu ambaci sunan Allah kala kausadu ana kullakum laula tusabbihun wa za ku ce subhanallahi subhanallahi ba don Allah ya cire muku wannan rowa ta zuciya Allah ya zuwa na da mai kuske a wadda wadda harfi kadiri wadda mara hawa gano yana da gano wadda mun wace hanya ban na numa rumun sai ka ta ba wacewa wani Allah ne ya haramta mana abu gora ala wasallu wa na kullakum la tusabbihu wanda ya fi su hankali ya fi su kyakkyawar ra'ayi mazakaci ya ce mutu da za su san bihuna me ya sa ba za ku yi subhanan lahi ba
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين qalu subhana rabbina inna kunna zalimin daga ƙarshe bayan lokaci ya wuce suka yi subhana suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu wannan abin da ya same mu na ɗauke amfanin gonarmu ina mu ne kunna muka zama zalimina da muka yi zalunci muka ce banda miskirai banda miskirai da wakilai garawa sun kar su zo shi za Allah ya kama mu da wannan subhanan Allah subhanan rabbi sarki ya tabbata ga Allah ubangiji فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون fa akbara ba'dhum ala ba'dhin yatalawamu sai wasu ka dawo kuma su wai tun farko ma wa ya kawo mana wannan mummunan shawara ne ai wane ne ya kawo wane ne kuma ya goyi bayansa ai wane ne ya goyi bayansa to ku ka jawo mana wannan Ah, kai da ka kawo shawaran a hana bakere a hana miskinai a je da daddare a tsari amfanin gona kai ne ka jawo mana wannan da kai da waɗanda sun goyi bayan ka cewa ai haka ne ba kwar ba su kada wani sai suka suna dubin junansu suna aiba da junansu suna ce kai ne ka jawo mana kai ma kai ne ka jawo mana قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين kalu sai suka ce ya wailana ya anakar gonanmu ya anakamu inna mu ne muka zama gona muka zama dahina masu dagawa a kan fakirai da miskinai da muka ce kar a ba su kayan gona yadda ba bai ke bayarwa
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون sai rabbuna an yi baddana khairan minha inna ila rabbina raghibun kuma tun da muka yi tasbihi muka ce subhan rabbina subhan rabbina subhan rabbina ya kusata ta ubangijin mu an yi baddana ki canja mana khairan minha gonar da ta fi wannan gonar da ta halaka inna ila rabbina raghibun mu muna kudayin Allah ya mana haka ubangijin mu ya kawo mana gonar duk wannan gona muna kwarai wajen ubangiji ki canja mana wata gona wadda ta fi wannan كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون wannan an musu azaba kenan ta duniya ya karamar azaba wadda azabu lafirati wallahi azabar lahira khairun ta bi wannan muni laukano ya lamuna da sun zama sun sani don azabar duniya inda duk za ka sha azabar duniya a fili ne ko cikin daki ko kan gado ko kan shimfiɗa ko hafi za ka sha azabar amma azabar la'ira a cikin mota kake kake shan azabar azabar wutar ba zai hana cizon macizai ba ba zai hana harbin kunami ba ba zai hana zazzabi da rashin lafiya ba a cikin a cikin halagar din ga wuta ga kuma sauran azaba kuma ba hana su ba wal azabu la kai akbar law kanu ya'lamu إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im wannan abin da aka wada ya samu wanda ba sa tsoron Allah kenan amma masu tsoron Allah ba za a yi musu aka ba duniya ba za a yi musu aka ba a lahira inna lil muttaqina sani masu tsoron Allah inda in- inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im akwai aljanna ta ni'ima tana nan tana jiran masu tsoron Allah ba azaba irin na marasa tsoron Allah ba jannatin na aljanna ne ma tana nan tana jiran masu tsoron Allah أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون awa na tsarin musulmi na kalmujirimi ai muttaki na daban mujirimi na daban za mu sanya masu tsoron Allah daidai ne da marasa tsoron Allah ai ba za mu yi haka ba ma da kun ku me ya same ku ne kuke wannan irin a domin kafiran makka sun ce da muhammadu ya ce wai an mutu za a tayi za a je wani wata ƙasa sabuwa to yadda kuka bi su a duniya jin daɗi da dukiya da mulki in an tashe mu waya da wuta yadda ma da mawanada can din ma ai za a tayar da ƴaƴanmu da dukiyoyinmu zama ku a can lahiran mu fi su ataran raiba mita ga jin ramani hada wanda ya faɗi wannan wa ya gaya masa in sun tashi lahira za su tashi da dukiyarsu da jin daɗinsu yana duban gaibu ne ko kuwa yana da alkawarin haka yin tsakaninsa da haɗa a bari ɗan rumusu ya kalmu jirimi malakun me ya same ku ne kai ba ta mummuna yaya kuka wannan mummunan hukunci أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون am lakum kitabun fihi tadrusun shin ko kuna da wani littafi ne wanda ya zo muku daga Allah kamu wannan alqur'ani tadrusuna kuna karanta shi a littafin ne kuka ga da wanda suka yi imani da wanda wasu yi imani ba za su yi daidai a lahira har ma masu marasa imani in suna dukiya da yawa a duniya in sun tashi ma za su bi ma- masu imani jin daɗi a lahira suna da wani littafi ne da ya zo musu daga Allah ya gaya muku haka am da kuma kitabu bi tadrusun inna lakum fi lama takhayyarun duk abin da kuke so haka Allah zai muku haka kuka karanta a littafi أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون am lakum kitabun am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah inna lakum lama tahkumun dan adam kowa kamun ya zo duniya Allah ya dauki arzikin da zai ruwan da zai sha da iskan da zai shaka da nonon da zai sha da abincin da zai ci duka Allah ya lamunce masa shi dan adam kamun ya zo duniya tun bai zo duniya an ajiye masa amma in ya zo duniya ya wuce ya wuce haddin yaranta ya wuce ya shiga haƙi haddin balaga ya- to sai ya ce to sai ka so ma ɗaukar nauyinka daga yanzu Allah ba zai baka abu kana kwanci kamar da ba kuma wani an na alƙawarin da muka ɗauka za mu ciyar da ku kwanno kuna da rai idan kun mutu ba kowa ne zai ya sauka a masaukin da ya shirya wa kansa babu da alƙawarin za mu ɗauki nauyin ku a lahira yadda muka ɗauki nauyin ku a duniya muna ba ku iskan shaƙa da ruwan da za a sha da abincin da za a ci da kowane jin daɗi ba za mu ɗauki wannan alkawari a lahira da kowa a lahira sai kun nema wa kanku am lakum wa imanun ko kuna da alkawarori ne baligatun wanda suke kaiwa ila mai kiyama har ranar tashin kiyama muna dauke da nauyin ku inna lakum lama ta'kum min shay'in abin da kuka hukunta haka yake a ba haka wani سلوا أيهم بذلك زعيم
salhumu ayyuhum bizalika zayim ka tambayi kafiran makka shin wannan wane ne ya tsaya ya yi musu wannan alkawari cewa ko a lahira in sun tashi za su samu dukiyoyi fiye da yadda suke a duniya wane ne yake shugabantan wannan alkawari wane ne ya kawo musu wannan labari a amurka kuma imanin na labari ga duniya mai jiya wanda sannan ka tambaye su ayyuhu wanne ne a cikin su zalimu yake shugabanta bi zalika da wannan labari أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين am lahum shuraka'u wa yatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqin ko kuma a dodannin da suke bautawa su ne suka gaya musu haka to su kawo dodannin su maimaita irin wannan magana a gaban mutane in dai maganar su gaskiya ne dodanni ya su gaya musu ko su je lahira za a ba su dukiya fiye da za a ba musulmi a kira dodanni su zo su faɗa a gaban mutane kowa ya ji in ka hannu sadiki na yin maganar su gaskiya ne يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون kamar yau shi an zage no ya kamar ila sujudi fara yastadihun yaushe ne ne za a yi wannan sakamako a saka wa muttaqina da abun da suka cancanta a saka wa mujrimina da abun da aka cancanta yaushe ne ne yau mai yau an zage ranan da za a ja wando wato dama idan mutum yana aikin wahala da ya ja wando an san to aiki ya kai matuƙa kenan yau mai yau an zage ranan da lokaci ya iso ya mutu da sara'iru kenan ranan da Allah zai bayyana kowane asirin da yake boye ranar tashin kiyama kenan wa bi dauna za a kira su ila sujudi hum salimu za a kira kafurai a ranar lahira ubangiji zai zai bayyana ya tsoratar kowane bawa da musulmin da kafirin komai da kuma sai wa Allah sujada to so kuma kafiran da annabi Allah ya aiko annabi gare su su musulun da suka ƙi sai Allah ya mai da bayansu kamar faifai ba zai tankaru ba ba za su iya sujje daɗin ba su yi su yi ba za su iya sujje daɗin ba a lokacin da suke da lafiya an ce su yi sujje ba su yi ba ga su zo da'ira an ce su yi sujje kowa ya sujje da dole su sun kasa yi
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون a rannan kam za ka ga irin su ya gogowa ne suna jin tsoron abin da zai faru a watar hagu zilla kuma zilla tashin hankali da wulakanci ya zo ya rufe fiskokinsu sun yi baki خاشدا أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم والآن وقد كانوا حقيقة تنزموا يدعون أنا كرنسوا إلى سجود الزوجتو وأنا في مسجدة وهم سالمون سنة ما سكاري والحالي قلنا للابي أدوي هكذا
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون duk wurin da Allah ya ce annabi ya ba da wuri inda Allah ya ce annabi ka ba ka ba da wuri tsakanin mu da waɗannan ko ka ba da wuri ka bar mu da waɗannan ko ka ba da wuri ka bar mu da wannan to waɗannan din da annabi ya ba da wuri daga su sai Allah ko ko wannan mutum da annabi ya ba da wuri daga shi sai Allah to ya kaɗe fa inda annabi ya kawo ya barka daga kai sai Allah to jalala yanzu nan za ta kona ka a wazarni wa yukazu bi hadhihi hadisi ka bar ni da wanda yake karyata wannan alkur'ani ka bar ni da shi ka gani wa zarni wa yukazzibu hadha hadisi sanastadrijuhum an kawo ma'anan man man yana daukan mutum daya yana daukan jam'i yana daukan muradi yana daukan muzakkari yana daukan munnasi to ma'anan ta ake duba zarni wa man yukazzibu barni da wanda yake ƙaryata wannan alqurani sanastadrijuhum kun kuma ya koma ma'anan man na jama'a ba sanastadrijuhu ba kaman man din sanastadrijuhum za mu yi musu akuya meme wato mu jawo ma'anan a yaudari mutum da abin da yake zo ana so za a bashi har ya zo ya fada Allah yana jan su daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan har su zo auka cikin azabar wuta shine istidraji idraji mutum yana cikin sabon Allah Allah kuma yana bashi abin da yake so da lafiya da dukiya da mulki da jin daɗi amma kuma bai bar sabon Allah ba to Allah ya musu istidraji kenan wato kuma yadda za ka sa tsaba a cikin koko kana neman ka kama akuya kana karkada tsabar yana tawowa har ya zo inda za a kama shi izraji ya sauka daga wannan sauka daya sai kasa sauka ta biyu sai kasa sauka ta uku sai kasa sauka ta hudu sai kasa sauka har aje inda ake neman ya fara din ina istiraji daraj daraj daraj zarne wa yuka zuwa hadis سنسرجهم من حيث لا يعلمون ذهبوا كما استعنوا الضريبة وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم كما ذهبوا جاكوا الرسول إن كيدي كيدي لا متين ويكرميني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا suna shirya maka mummunan tanadi ni ma ina shirya musu mummunan tanadi amma mummunan tanadi na yana da ƙarfi mai zartuwa ne amma suna su ba zai zartu ba sai wanda na ga dama sanar da zai yi min su da mun wa umli lahum zan zan ba su tsawon kwana inna kaidi zani kaidi na mutinu mai ƙarfi ne أم تسألوا أجرا فهم من مغرم مثقلون
am tasalu mu ajran wa hum min maghrabin muskalun me ya kawo haka annabi yana kiran ku taso daga bakin wuta tun ba ku gangara ba ku zo za kai ku aljanna kowane ɗaya ya isa biya kuɗi ta da mutum daga bakin wuta kamar zai halaka aka ta da shi aka raba shi da wutar ya isa biya kuɗi a kai mutum aljanna ya isa biya kuɗi to duk wannan za ka yi musu ne a kyauta ka ta da su daga bakin wuta ka kai su cikin aljanna amma aka suka ƙi duk da haka me ya kawo haka ko ka sa musu wani kudin da za su biya gari na isar da aikan Allah din sai kudin suka yi musu nauyi ba za su iya ba me ya kawo haka am tasaluhum ajran ko kana neman su baka lada ne ba su musu karuna ladan yayi musu nauyi min makaramin daga biyan wannan ladan أم عندهم الغيب فهم يكتبون am indahumul ghaibu wa hum yaktubun am ko kuwa indahumul ghaibu su ba suna da wa'ayi ne na boye ko yaktubuna suna rubutawa aka fin abin da muke saukar maka muke duk wanda ya kaza za a yi masa kaza duk wanda ya kaza za a yi kaza to su ma ko su samu wani littafi ne da yake ce musu duk abin da ka wada musu nan ba haka bane wanda suke faɗin nan shine tabbatacce ina suka samu wannan labari واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناديه مكذوب Allah yana gaya wa annabi ka yi haƙuri a cikin wannan shekaru goma sha uku duka haka Allah yake gaya wa annabi zaman maka kenan ka yi haƙuri ka yi haƙuri har aka saukar da kusan kusan kashi biyu daga cikin kashi uku alkur'ani duk haka Allah ke gaya wa annabi kai hakuri ko ku ga mutane annabi ku yi hakuri wasbiru wasbiru hatta ya ce Allah bai wuri har lokacin da Allah ya kawo da mare su ku yi hakuri wasbiru li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka ubangijinka yana da iko ya sa su bi ka ba tare da kai wahala ba kuma yana da iko ya sa musu imani ba tare da ka kira su ba amma sai Allah ya jarrabe su kai ka yi kira su kuma su ki karba saboda haka Allah ya so a yanzu sai dai lokacin ya wuce wala ta kungar ka zama ka sahibin hudi kamar zannuni wato shi ne annabi yunusa annabi yunusa Allah ya aike shi wajen mutanensa ya yi musu wa'azi ba su yadda ba sai ya fushi da su sai ya fushi da su ji Allah ka harakar da su shike nan sai harakar ta kawo alama sai ya gudu da ya gudu ya je bakin kogi aka ɗauke shi a jirgin ruwa da aka je sai jirgin ruwa yana tangal-tangal mai jirgin ya ce nifa jirgin na ba ya yin haka sai dai wani mara gaskiya ya shigo cikin jirgin yanzu zai a yi guriya inda guriya ta nuna duka mai laifi a jefar da cikin ruwa sai aka yi guriya sai annabi yunusa guriya ta kama shi aka ce a sake aka zake guriya ta kama shi shi kyan suka to shi ne mai laifi a jefa a cikin ruwa aka jefa a cikin ruwa sai kifi ya haɗiye shi da kifi ya haɗiye shi sai yana kaya wa Allah cikin kifin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangiji na zalunci kaina na guji al'ummata ba ba ni izini ba na zalunci kaina la ilaha illa anta subhanaka inni fattabi'u rabbuhu wa ja'alahu minas salihin sai ubangiji ya ce karka kara cewa kan kai zalimina ne kai kana daga cikin salihina salihina ba zalimina ba
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالهواء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فلا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم وأدون الله ubangiji ya riski annabi Yunusa da rahamarsa ba لنبذ بالأراء da shikibin ya jefar da shi a filin rana inda babu ganye balle ya rufe shi don jikinsa ɗanye ne ya dare bai gawa rana ba amma sai aka jefar da shi a wani wuri aka tsirar da kwankufa an kowa ta ta yi inuwa maza maza ta yi inuwa ta rufe shi yadda rana ba za ta harakar da shi ba ba don la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da ya faɗa ba da a fili za a jefar da shi inda rana za ta kona shi laula anta zaraka wani mutum min rabbih tanwiza bil ara'i wa mazmum wajtabihu rabbuhu sai Allah ya zabe shi ya sa cikin bayansa annabawa وجعله يورث من الصالحين daga cikin salihan bayansa وإن يكاد الذين كفروا ليرهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليذهبونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكادوا كابرين saboda ƙinka da suke yi da ya zulibu na gabi absirin kamar za su iya ture ka da mugun kallo su gabari don mugun kallo saboda ƙiyayya da sun ji karatun ƙur'ani sai su fito suna neman su ture ka ko da idonsu lamma su zo zikirin da suka ji karatun alkur'ani ana karanta wa ya na suna cewa innahu da majnun wadan suna cewa abin da annabi yake yin nan hauka ne aljannu ne suka taba shi wadan su ya sihiri ne aka koya masa wadan su ya boganci ne yake yi a qur'ani bai zama ka ba duka amma huwa illa zikrun lil alamin shi alkur'ani daraja ce da tunatarwa da wazantarwa ga dukkan al'umma gaba da an ya kadu lalzina kabaru da yanzu ko na kawai tsere don ba sa zo zikira ko ya golo na inda wani majnun ba wa illa zikirin lilarimin alkurani bai zo ba bai zama bokanci ba bai zama waka ba bai zama sihiri ba shi daraja ce cewa Allah da kansa ya aiko da wasiƙa zuwa duniya ta je hannun kowane baligi mai hankali wasiƙa ce daga Allah ba Allah da ya gina wa mutanensa bayansa aiko musu fiyayyen annabinsa da babbar wasiƙa zuwa ga kowane baligi mai hankali an aiko masa daga fadan Allah wannan alkur'ani in ya iya ya karanta ya ji in bai iya larabci ba ya nemi a karanta masa a fassara masa kamar yadda ake yi jalare ne a cikin watan ramadana din nan ana fassarawa wanda ba sa jin larabci abinda Allah ubangijin su ya aiko musu a cikin wannan babbar wasiƙa ta alkur'ani amma wasi alkur'ani bai zama ba illa zikirin sai dai don daraja da tunatarwa lil alamina ga talikai
سورة الحاقة مكية وهي اثنتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة سورة العاقد مكية واثنتان وخمسون آية wannan sura da za mu shigo annabi yana zaman makka aka saukar da ita tana da ayoyi hamsin da biyu tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alhaqatu malhaqa wa ma adrika malhaqa alhaqatu wanda lalle ne ba shakka tana zuwa ranar lahira kenan lalle ne ba shakka tana zuwa alhaƙatu in ta zo kuma za ta tabbatar wa kowa haƙƙinsa da gaskiyarsa a ranar yau mutu da sara'iru kuma a dare ga alhaƙa ko baka san abin da ake kiransa alhaƙatu ba in baka sani ba alhaƙatu malhaƙa wa ma a dare ga malhaƙa كذبت ثمود وعاد بالقارعة zawar samudu wa adun bilkariya wannan rana mai kwankwasa kawunan mutane da zuciyoyinsu ita ce ƙari'a mai kwankwasa da ƙari'a da haƙa da kasa da ɗamatul kubra duk sunayen tashin kiyama ne ana yi masa wannan kinayoyi ne don mutane su ji tsoro ita ce alƙari'a ita ce alhaƙa ita ce ɗamatul kubra ta je ta ka duk dai sunayen ta ne don ta ba da tsoro kazzabar samudu wa adun bil qariya kazzabar samudu samudawa mutanen annabi salihu kazzabar sun karyata annabi salihu sun kashe masa rakumin da ya zo da shi daga Allah saboda mu'jiza sun kashe wannan rakumin kuma dai kamar haqa kazzabar samudu wa adun bil qariya samudawa mutanen kafirin annabi salihu kenan kazzuba sun karyata bil qariya wannan rana ta alqariatu da da adawa mutanen annabi hudu su ma sun karyata alqariya din nan فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية fa amma samud fa uhliku bi taghiya samud su nabiyun nan a wajen lissafi kuma na farkon nan fa uhliku an halakar da su bi taghiya da tsawa
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية أما سو آداوا an halakar da su ne birihin da wata irin iska sarsari mai ƙarfi mai sanyi atiya mai mai mai girman kai wanda komai ta bi ta kan sai ta halakar da shi wa wuri ku birihin sarsarin atiya sakarha Allah ya hore musu wannan iska alaihim birin sassarin hati yarin nan sab yalin wato dare dare bakwai wa samaniyata ayyamin kuni ta kuni takwas tana bugawa sai kaga ta dauke raƙumi da kayan raƙumi su ta yi sama da shi yana yawo a sama kamar kamar yadda za a ga wani abu mai wanda ba ya nauyi yake ɗin iska take ɗaukarsa tana ciccire gidaje tana jefarwa tana ciccire idatuwa tana jefarwa saboda ƙarfinta kwana bakwai wuri takwas fatar gama biya sarai za ga tadda mutanen sara'a duk sun fari suna kwance ka hannun mu'ajaz naklin khawiya sun zama kamar tsohon itacen dabino wanda yake banko ne ba komai a cikinsa saboda iskan tara rake ka annan ma'ajazu na karin kawe kamar sun zama kamar itacen dabino wanda suka faɗi ka duba ka gani shin akwai saura a cikin mutanen samudawa ko adawa akwai saura babu duk an harakar da su to kuma ku yi hankali kafin makka abin da zai samu zai samu adawa da samudawa zai same ku domin kullum alkur'ani ya ba kazzabu fa haraknahu wa kazzabu fa haraknahu sun karyata annabi mun harakar da su sun karyata annabi mun harakar da su to ga shi kuma kuma abin da kuke yi kenan فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمتبكات بالخاطئة وجاء فرعون bayan annabi salihu da kafiransa sai aka kawo mutabikat mutanen annabi lutu daga baya aka kawo fir'auna da mutanensa a misra amma sai aka gabatar da fir'auna kamar yadda aka gabatar da samudawa akan adawa a daliku adawa su ne na farko aka gabatar da ambaton samudawa kamun adawa to nan ma haka aka yi aka gabatar da fir'auna akan mutafikat su mutanen annabi lutu kenan ja fir'auna man qablahu da fir'auna da wanda suka riga shi daga cikin kafirai ja'a da shi da wanda suka riga cikin kafirai wal mutafikat haka kuma garuruka annabi lutu inda suke hawan mazaje an yi musu wazi an yi musu wazi ba su daina ba su ma sun zo daga baya suna yin wannan mummunan aiki da suke yi na hawan duburan mazaje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamun tashin kiyama sai wannan hali na kafirin annabi nuhu ya shiga cikin al'ummata za a samu wadan suna yin wannan mummunan hali to duk wanda yake diwadi dan da ya mutu sai a kai shi ta garin annabi lodo inda ake musu haririn haririn tsakonkwanin wuta to shi ma can za a kai shi saboda ya tashi da mutanensa a can mota bai kaɗe ya fi ɗan da man ƙaurahu wani mota bai kaɗo da mutanen annabi lulu bai kaɗiya da kuskure na sabon annabawa فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية
فعصوا رسولهم فأخذهم أخذة رابية fasau rasulahum su kafirin annabi salihu sun kafirce wa annabi salihu sun saba masa sun ki karɓar wa'azinsa su yi kuma fir'auna ya ki karɓar wa'azin annabi musa da haruna ya kafirce masa amma samudu uri gobe tsangiya amma adu uri gobe riyin sassarin asiya da kararin sama da yari masu mayan da ayyamin zuma فذلك القوم في آثاره كأنه أعجاز نخل خاوية وهذا له من باقي وجاء فرعون ومن قبله النبي النبي موسى ألا يأيكي وجن فرعون لجيل النبي لجيل النبي هارون أم وانسى والنبي لولو كبشي أكا أيكا وجن موت بكات والموت بكات بالقارئة فأسوا رسول رسول ربهم دكا فرعون النبي lolo da kafiran annabi musa duk sun sabawa manzannin ubangijin su allah kenan fa haka da musa allah ya kama su akhzatan wani irin mummunan kamu rabiya wanda yake wanda yake mai girma wato mai girma rabayar ko
إنا لما بغى الماء حملناكم في الجارية inna lamma dagal ma'u amannakum bil jariya lokacin da Allah ya ce ruwan sama ya sauko ruwan kasa ya fito saboda abuwa ba sa ma'i bi ma'i munhamir wa fajjarna larda uyunan fattakal ma'a da amrin qad qudir wa amanna wa la zata alwahi mudu Allah ce ruwan sama ya sauko ruwan kasa ya fito su hadu suka hadu suna fita ga gaya wa sarki gafarwa ya fito bayan gari sai ai masa ko da bace ya tafi can kare shigo mana garinmu suna tsammani mai sauki ne nan da nan ruwa sai ya shigo gari ya shiga kowane gida ya haɗe kowane gida ya haɗe kowace bishiya ya haɗe kowane dutse to ba a sauran su rabbi ba aka zafi da rabbi na lamma da galmawo yayin da ruwan ya ya yi ɗagawa ya hau sama ya wuce dukkan wani abu mai tsawo ko duwatsu ko itatuwa kamar nakun filjariya ko abokan magana sai muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa mai gudana jirgin annabi nuhu muka ɗauke ku wato muka ɗauki iyayenku ko kuna iri a bayan iyayen naku da ma daga hamar nakun muka ɗauke ku a cikin jariya wannan jirgi mai gudu hamar nakun filjariya لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة ودعيها أذن واعية halakar da kafiran annabi nuhu da ruwan tufana saboda sun saba wa ma'aikin Allah annabi nuhu halakar da kafiran annabi hudu da iska mai ƙarfi aka halakar da kafiransa da kuma halakar da saboda sun saba wa Allah sun saba wa annabi halakar da zamudawa da ihu don sun saba wa Allah sun saba manzon Allah halakar da kafiran annabi lutu sun saba wa Allah sun saba manzon Allah to kuma kafiran makka ku jira abin da zai same ku mun yi wannan ne mun mai da wannan abubuwa duk sun zama aya wata iya ha uzunin wa'iyatun domin kowane kunne mai kiyayewa in ya ji kunne wa in ya ji jiki ya tsira saboda haka muke gaya muku waɗannan labarai na ƙarha da kuntar giratan mai da waɗannan abubuwa su zama wa'azi ko ku wannan jirgin da muka sa ku a ciki don ku tsira ku je ku ta haihuwa shi ma duka mun mai da wannan duka wazozi wata iya ha uzunin wa'iyatun a samu kunne mai kiyaye labari ya kiyaye waɗannan labaran.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Za ni bi ka bi tsori na fadin wahida, ana cikin halin zaman duniya kafiri suna kafir cewa annabawa ana yi musu azaba ana tsirtar da wanda suka yi imani har lokacin da alkawarin karewan duniya ya zo sai musa israfilu ya busa busa ɗaya duk gaba shi da sai duniya ta halaka idan ba komai ba komai a duniya komai ya halaka idan wai kabi suri dan aka hura a kahon tashin kiyama na bukatun wahida hurawa ɗaya
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أن أن أجدوا وسيرت الجبال فكان سرابا وهملت الأرض والجبال haka kuma ƙasa an ɗauke ta idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha an daga an daga ƙasa an nade ta an kawo duwatsu an haɗa su an dandake su gaba ɗaya a dukkata aka dandake su dukkatar da naga wahida sun zama kamar ƙasa kamar turbaya duwatsun da duwatsun da da ƙasar gaba ɗaya ويومئذ وقعت الواقعة
wa yau mai zin waka turwagiya ran da duka ga wannan abu ya afku to ranar da ke gaya maka إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وسطت الجوار بسا فكان هباء منبسا وكنتم أزواجا رنني وران تاشي قيامة ويوم رنني وقات الواقعة واقعا تأب ينان إنك كان وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء سما تا كيكيتي إذا السماء انشقت تا كيكيتي وانشقت السماء وهي يومئذ واهية arannan kan ba yadda take yanzu da ake cewa ka dubi sama ka ga kyakkyawan tsari na Allah shekara da shekaru ba alama ko tsago ko mene babu to yanzu kan karfin ta an ɗauki karfin ba wannan yin karfin da za a ce ka duba ka sake dubawa ba za a ga wani abu na nuna cewa sama ta yi rauni ba to an riga yarda an ɗauki karfin ta wa shakati sama ta kekece wa hiya yawma idhin wahiya wannan ranar ba ta da wani karfi
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية الملك على ويحمل عرش أرجائها ربك فوقهم يومئذ ثمانية
والملك على أرجائها an nannaɗe sammai an dandake su an duwatsu an dandake su to mala'iku kuma sun zo sun zai a fili a gefen inda da inda da saman take wanda aka nannaɗe wa ya hamilu arshi rabbi ga yau mai samaniya to al'arshi yana sama ne sama da sammai bakwai to yanzu sammai din an naɗe su a ƙasar an naɗe ta to sai mala'iku ne za su ɗauki al'arshi yau ma izin rannan samaniyatun mala'iku takwas masu ƙarfi ko ko sahu na mala'iku guda takwas suke ɗauki da al'arshi
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية yau ma izin rannan fa tu'raduna la tafa minkum kafiya za a bijirar da ku a gaban ubangijinku yana kallon abin da kowa ya aikata la tafi minkum kafiya ba wanda zai buya a neme shi a rasa ai shi bai halarta ba idan mutum bai laifi an tura ɗan sanda je ya kamo mai laifi idan mai laifi ya riga ya ba da kuɗi wanda za su ce ga inda yake sai ya ce ai ba a gan shi ba tun jiya ya ɓuya kenan ba za a kama shi yau ba to lahira ba haka wani ba inda mutum zai ɓuya ba wani mutum wanda zai ɓoye wani mutum da ya tafa min kun kafiya
shirin lafiya ya ce yana son a yi mishi karin bayani game da shirkul akbar da shirkul asgar
shirkul asgar da shirkul akbar na
tsafi da dodo na shi na ke kiransa shirkul akbar na yin riya kuma ba za ka ba da sadaka ba sai wurin da mutane za su gani su yabe ka na ba za ka wani aiki kirki ba sai mutane su za su gani su yabe ka shi da shirkul asgar duk abin da kai saboda Allah ake yin sa amma kai kana yin sa ne saboda mutane su gani sai kai mutumin kirki ne mai aikata aikin alheri shine zuciyarka wannan shine ashirkul asgar masu tsafi kuma arna masu dodo su ne masu shirkul asgar
akramakallahu tambaya ta biyu mace ce take tambayan ta ce tana yin eh, wuridinta bayan sallan magaruba to amma lokacin da girki ya zo hannunta takan mai da shi bayan sallan la'asar
wacce ce take mai mace ce take tambaya na cewa maganar da su suna yi da magariba wuridin tana yin wuridinta idan ranar yin girkin da ne suna bi da shi da la'asar
to ai wazifa wazifa take magana ai duk ɗaya wazifa ai filin da awa 24 ne tun daga assalatu yau da aka yi na aka yi sallah yanzu to lokacin wazifa ya shigo kenan a ini da wannan lokacin a kwana da wannan lokacin har zuwa assalatun gobe duk lokacin da wanda ba zai samu jam'i ba yi wazifa sau ɗaya ko da safe ko da hatsi ko da rana ko da azahar ko da la'asar ko ko da magariba ko da isha ko da dare sau ɗaya kawa ke cikin awa 24 shi kuma lazimin safe daga yin assalatu aka yi sallar safe lokacinsa ya shiga kenan har zuwa faɗuwar rana idan rana ta faɗi lazimin safe ya zama ranko amma matuƙar rana ba ta faɗi ba lazimin safe ba ranko ba ne an yi shi ne cikin lokacin laruri lazumin la'asar kuma daga yin sallar la'asar lazumin la'asar ya shigo za a tsara sauri da shi a shiga dare da shi sai an yi asaratun alfajir na gobe lazumin la'asar yake zama waran ko
a kan kalla sai masu son a ba su tarikan tijjaniya su nawa ne to mutum da ya dai rubutu a nan ya ce yana son a ba to su duka masu neman karɓar tarikan tijjaniya ta hanyar rediyo rigar tijjani Allah yana son ta yana son mai yin ta shi ne yake yake ce ya ayyuka na amalin kurla zikiran kasira ya ku mutane muminai yi wanda zikiri zikiri mai yawa wasu ko yin marabbi ka bukatar ajiya ya kai ba wa kalla ka riga wa Allah tasbihi safe da yamma wannan duka ana nufin lazimi ne da wazifa to idan mutum ya zo zai karba wurin mu sai mu je in ka karbi da rigar tijjaniya fa ba za ka barta ba za ka dinga yin ta lazimin da wazifar da zikirin juma'a duka har ƙarshen rayuwanka ba za ka barta ba kuma za ka haɗa ta da wata ɗariƙa ba kada kana rike da rigar tijjaniya wani ya kwaɗe ta maka wata ɗariƙa mai farala ka ce to ita kuma wani aiki ake yin ta in an lissa ba aikata wannan ai ba yawa in an haɗa da namu na tijjaniya kayan nama ai baya kashe kura shi ma a bani in ka karbi wannan ɗarigar ta haɗa da tijjaniya tijjaniyar ka ta ba shi wannan ɗarigar da ka karba ku ba ta samu ba in an shiga ba a fita ba haɗawa da wata ɗariga ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗarigar tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su kulawa da sallah da yin da cikin jama'a girma iyaye da yi musu biyayya jami'in wazifa da jami'in cikin jama'a in ka samu jama'a kuma ba a shan ta ba duk wanda ya karbi wannan sharuɗa idan ya karba da ba shi adika tijjaniya ya nemi wani mukaddami ya kama hannunsa ya gaya masa yadda ake yin komai da komai
alhamdulillah sai addu'a
Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ji ga musulmi maza da mata rayayu da batu Allah saukar da albarka cikin Najeriya Allah ya yi dukkan bala'i cikin Najeriya Allah ɗaukar musulunci a duniya Allah kai ya kafirce duniya albarka ne su da zarafi alhamdulillah ya fi da alheri arrawa ne ya kana abu ya kana su اهدنا الصراط المستقيم amin صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للحمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Dahir Bauchi.